إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشيو منا لتنين شابير غوتانا رمضان هجرة شكرا دبو دا دليهود سلاتين دا بقوي وندي داتي دا إشرين ga wata na shidda shekara dubu biyu da goma sha shidda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwar mu a markazu ahlus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magara a jiya mun tsaya aya ta ɗari ta wannan sura suratul ma'ida mun tsaya aya ta ɗari insha Allah kin yau za mu tashi aya ta ɗari da ɗaya ta wannan sura insha Allah ilaka yana wata tambaya da ta bujuru a cikin darasinmu na jiya a ƙarƙashin aya ta 97 inda fadar Allah subhanahu wata'ala ja'ala Allahu al-ka'bata baytal haram ja'ala Allahu al-ka'bata baytal haram qiyamal nas to wannan bayanin cewa ja'ala Allahu al-ka'bata baytal haram kiyaman linnas an kawo maganar tsayuwa jiya bayanin da na yi na yi bayani ai cewa ma'ana kiyaman linnas kamar don gyaran al'amarin mutane akwai wata masalaha a kan masa'alar ka'aba to he aka damo da wal shaharar haram wal hadai wal kala'i a nan wani mai hikimar an bato shaharar haram da hadaya da alƙala'i a asali wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana wata ni'ima da yawa buta bayi domin mas'ala ta ka'aba ko a lokacin jahiliya wani wuri ne wanda hatta da kahurai suna girmama shi hatta mutum zai ma laihi hamma da jini da kake nema a wajen shi amma dalilin wannan wata ne ko da kawure a da ba ka taɓa abokin rigimaka saboda alhurmar wannan wata don da cewa ce ya ce washar haram nan iya magana kan ashigurul hurum ba wata ɗaya ba ke nihi na muharram misali Allah subhanahu wata'ala ya ambata cewa inna iddata shuri inda la sana ashara shahran yawma khalaqa Allahu samawati wal ard minha arba'atun huruf yace ya akan wannan dizo kashe mai kenan Allah subhanahu wa ta'ala a wannan wurin ya bayyana da cewa ididdaka watanni a wajen Allah wata goma sha biyu ne tun da ranar da Allah ta samai da kasai ya ya kaddara yin wata goma sha biyu na lissafin yace a wannan wata goma sha biyu yace minha arba'atun huruf akwai watanni guda hudu masu alhurma wanda wata ruwaya na ga tabu halakar ruwaya tsaron wurafin musulun a nan saratarar ma'aikin haji da ya yi ya yi hudu ba a kan cewa inna zamana kadistadar kaya aiki yau makalakan lau samawatun adu a sana ita na ashara shaharan mina arba'atul hurum dulqada wa dulhijja ita wa hajjar mudar yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah subhanahu wata'ala yace zamani ya juya a wannan rana kamar turne aka yi yace zamani ya juya kamar ranar da Allah ya halicce shi yace shekara wata goma sha biyu ne a ciki wata goma sha biyu akwai watanni guda hudu na alhurma akwai talata mutawaliyar wata uku a jere sun zulqada zulhijja muharram wata uku a jere ta yi rajama mudar amma suna rajama mudar ita aljabai da jumada da sha'ban domin kabila larabawa suka da wani kusa da wani mugun hali wannan watannin na alhurma sukan yi masanya misali sun san cewa Allah subhanahu wata'ala ya haramta yaki a cikin wata na zulqada ko zulhijja ko muharram su kuma suna da wata suna so su zambaci wani ko da su bi musu daɗi ba sai su yi ƙoƙarin halitta watan da aka haramta sai su ce za mu rama tun da zumta halimin keta alhurma watan misali zulhijja baɗi sai mu rikin wata guda cikin watan shekara sai mu haramta yaƙi a cikin shi to sukan keta alhurma ta watan rajab to amma ita mudar ƙabilar mudar ba ta taɓa wani wata ba taɓa shi ba ta canza shi masauran ƙabilu suna taɓa shi suna canza shi da wani wata daban annabi kenan a takaice ya bayyana da cewa akwai watanni guda hudu na alhurma ɗan wani menene amfanin mutane wannan watannin guda hudu zulqada zulhijja muharram mutum zai yawo a nutse za ka yi kasuwa ka je inda kake so a cikin wannan lokaci ba mai taɓa ka ko da abokin rigima ka kina abu ne akwai mahim akwai amfani ga mutane akwai ci gaba saboda mutane zaman lahiya ba rigima ba komi babu yaƙi ba komi ko jahiliya wani shi ne amfanin da suka ake samu a cikin wannan watanni na al'umma guda hudu yanzu maganar da take kai kawa a yanzu malamai na wannan al'umma shin wannan watanni guda hudu na alhurma a yanzu ma suna nan wasu ce wani aya ce mansuka mana an shaye hukuncin sau a wannan babu watan da ba a yaƙi wasu ce a wannan watannin a yanzu ma wannan watannin babu abin da ya shaye suna nan da alhurmarsu abin da ake kawa na annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi na hunain a watan zulhijja an ce wannan yaƙi ne ya kama tun daga fatawa makka ci gaban yaƙi ne ya ya sa su wannan wata kiran daban ne da muhara wata muhara yaƙi ba mu tsaya ba har cikin watannin da cewa ka fara yaƙi a cikin wata alhurma kashi tana ka ta usaimin Allah shi kan shiga ta mishi iyaka gaskiyar magana yana rinjaye da maganar wannan watanni har a yanzu suna da alhurma a wajen Allah mu kiyaye alhurmarsu magana kenan to shi ne annan aka magana ce kiyamalin nas aka ambata na kenan ci gaban amfanin mutane to jero alhadaya wal qala'id hadaya eh dabba da ake kaiwa dan yankawa harin to a wancan zamani mai alqala'id ilada sukan ana ana ne ita abin da ake ratayawa domin sukan rataya ma dabbar da za a harami a sa mata mawan tsohon takalmi ko wani ice da haka na a rataya mata suna mata alama daga an ga wannan rataye da aka mata dabba ce da za a kai harami ba ta bata kenan a wancan zamani idan ka ɗauko dabba kana saman kan dabba za ka tafi ake haji duk ko ɓarawo ko wani mugu ya ganka a kanta a wannan dabba harami ce ba mai taɓa ka kenan ce tranquil kana cikin lafiya aminci ba mai taɓa ka shi ne kenan amfanin da yake cikin hadaya da ala'i na wata mai tambaya ya gano da abin da ake sai insha Allah za mu tashi aya ta 101 ta wannan sura Allah ma Ibrahim Ibrahim bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا Allah ya kira ga masu imani yana musu kashe na cewa la tas'alu an ashiya in tubu da lakum tasu'ukum wa in tas'alu anha hina nazal alquran tubu da lakum Allah subhanahu wa ta'ala masu imani yayi kashe kada ku rika yawan tambaya al'amura yawan tambaya ku cika yawan tambaya kan al'amura nan ba an hana tambaya bane gaba daya ta addini nan wata mas'ala ce kuma bayanin da yake anan zamu gano yawan tambaya a lokacin sabkar alqur'ani abinda Allah bai ambata ba ba haramta ba tambaya yawan tambaya shin me hukuncin kaza me hukuncin kaza shi ne ake magana a wancan zamani yawan tambaya abinda annabi bai ambata ba zo a nasin qur'ani amma ko tambaya hukum ne hukuncin kaza haka kurin abinda ba a yi magana kai ka neman binciko shi dalilin tambaya ka ta kawo abinda zai damu kowa misali lokacin da aka sabkar wani da Allah hijira da musu dalilai sabila Allah ya dora wa mutane haƙƙin zuwa hajjita ɗakin Allah ga mai iko sai wani ce ya rasulullah a fi kullu am ya rasulullah manzo Allah ta ce gane a fi kulli am ya rasulullah a ko shekara da zai aikin haji ba manzo Allah ya ce la qultu na'am ce la wajaba yace inda nace na'am da ta wajaba kuma kuma za ku iya ba kenan akwai me ya kawo Qur'an ce maka haji ka ku tambaya su ko shekara za yi Qur'an haji Allah ya bata ka a koma irin mutanen Musa daga tabbayin ka tayaniya sai da tambaya wata iri baka ce waraci yaya aka takalla da musu ko kenan kadda ka ɗauko abin da ba a yi magana kan shi a wata zaman annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kashe game da irin wannan tambaya abin da bai zo ba dalilin tambaya ka ka dora mutane aiki shi da kai wannan kashe na hana yawan tambaya eh duk da cewa cikin sabaka wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran irin ya gano akwai tambayoyi irin na kurewa da ake ya hau minbari ya yi magana cewa duk abin da kuke so yau duk mai tambaye wani abu ya tambaye ni a wannan wuri nawa sai na bashi labarin koma mene ne akwai magana yan kurewa a gane wannan bane gaza ya yi hawan mu ce to duk mai wata tambaya a yanzu ya tambaye ni zan bashi labarin in mai tambaye ni wannan abdullahi bin muzafa ta ce ya sunu layi waye babana domin ana tuhuma uban shi ba shi a yi shi ba ana mai tuhuma ana tuhuma uwan shi waye babana ya sunu layi ya ce huzafa tuna an yi katarin abin daidai ne daga ba wata kace kai da akwai yaron kai in ba ka je ga karanta mai cikin mutane to an an mashi bane ba an ba mashi ba wannan gaba kaga kaza kaza da kunya ba ga ba yace wallahi mamma yace wallahi inda zai dangana ni zuwa ga bakin bawa da na amince shi ne ubana ana jirgi ne ne samu garanti wa wai shi wurin ya rasulullahi taguwa ta bace aina take sai ta kawuri kaza wuri kaza kan kana malaka ji ka samu ta tambayoyin da kurewa karshe dai Umar ya ga Annabi ya fushi ya zo gurfana jar Rasulullahi mun yarda cewa Allah shine ubangiji mu kai ne an suci da addinin mu kai manzon mu ne ai ba Annabi hakuri kan wannan ɗan tambayar kurewa an ce bayan wannan wannan aya ta sako akan hana yawan tambayoyi da nan sai ma bisan gaibu ba amma Allah ka bashi labarin gaibu dan da sai ma ya kurewa da manzo Allah ce wani tsayuwar da ya ce wallahi komi ya ce an gwada mini hatta wuta da aljanna an gwada mini Allah yanzu Allah mai tsayar ya buɗe mai komi ku tambaya ku a baku labari eh azza Allah buɗe mishi ya buɗe mishi komi ku da uwan asali cewa annabawa Allah ba san gaibu ba amma Allah subhanahu wataala yakan sanar da annabawa gaibu dan shaida ce ta cewa suna da alaka da Allah kai tsaye masanin gaibi shi magana ka dama dan ko kan bawa san gaibi sai Allah to amma wannan ya bayar labarin abu na boye kenan shaida ce masanin gaibi ya gaya mishi sai manzo Allah ya labarin gaibi sau da yawa irin wannan hali annabi kenan ya tsaye ya ce duk me wata tambaya tambaya an ce kenan Allah zai bashi labari kai tsaye ga kowa kuma sun wara karshe dai annabi ya huce kan abin da suka wara yin tambaya nan dai kenan wannan aya kenan shi usulun ta wannan aya kaka kawo wa mutum ita a yanzu mai neman hukumci lamarin addini shi domin shi yake cewa Allah subhanahu wata'ala ai ce yayi musu ya allazina amanu la tasalu an ashiya kaku ka tambaya yawan tambaya al'amura in tubuda lakum tasukum idan abin da kuke tambaya in ya bayyana zai bakanta muku ne abin ke tambayar da kuka kawo wani abu zai bakanta muku mana babu dadi yace wa in tasalu anha shine inzal alquran tubuda lakum idan kuka tambaye abin a lokacin sabkal alqur'ani za a bayyana muku da abin kenan nan a lokacin sabkal qur'ani ne ake ba hukunci ke zawa kina wannan bayan annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya guje masa haka dan ka a farata abinda ba a farata ba ko a haramta abinda ba a haramta ba dalilin tambayar ka kina sai aka lokacin sabkan alqur'ani ake magana shine kenan hani yanzu amma a yanzu mu zai tambaye mana addinin shi kan yanzu an halatta an haramta an kare yanzu kenan babu wani abu sabo da zai zo dan ka tambaye malami hukuncin wata fatawa ko ta mas'ala ya kawo maka wannan aya yace ba a yawan tambaya ba lokacin bane ba wata lokacin ya huce wanda ake gudun dalilin tambaya a kai wani abu sabo amma yanzu kai dai kurin gaya mishi in ka sani kaza in ba sani ba kun sani ba kai da abincika kun babu ne yanzu mutum ya tambaya kan addinin shi duk abin da ya shiga addini kai je sai aka tabanna kuma ya tambaya ke da duk abin da ya bujiro maka kana neman sanin halicci haramci kana tambaya sai nan wani aya ta akwai masu kata dan kashe musu kai tambaya da suka yi wani aya dan kashe musu kai da wani tambaya Allah ya ce ka ka kai wani tambaya ba ba wani bane ba zai ne magana kenan daban ne da wacce magana kuma nan iya karanta da mu yan uwa cewa maganar cewa shine yanzu alqur'ani lokacin sabkar alqur'ani kenan babu wani abu da zai zo bayan ƙarin sabkar alqur'ani ya zamanto halarci ko haramci ko magana shari'a ana shari'a ana halitta ana haramtawa lokacin saukar qur'ani kai manzala yana raye shi ne ake magana halitta haramtawa amma bayan kare kirin babu sai kina amma lokacin saukar alqur'ani lokacin bayanin iya zawa haramci ke zawa halitta ke zawa kinan kanku yau tambaya a wannan lokaci yace afallahu anha afallahu anha Allah ya yi rangome game da wanda suka rigai suka yi Allah ya tsaya ya musu da zama suka yi yanzu kenan babu laifi ba suka yi maka ga a to ai wani tambaya wani ne sai cikin labara wanda ya riga yayi Allah ya riga yayi amma a gaba ka ku yawan tambaya abinda ba a mata muku ba wallahu ghafurun halim Allah mai gafara ne dama kenan dama sifa Allah ta ga al-ghafur Allah kenan ya gafarta kuma Allah dama mai haƙuri ne shin halim mai jimiri yana da ikon ukuba ya kyalika iya da ikon lokaci guda kibta ido gama da duniya gaba daya da lillahin bawa daya amma sai bawan yayi laifi ya tabanna shekara shekaru amma ɗaya rana sai ya tuba kuma Allah ya karɓe shi har ma sa shi gidan aljanna da Allah kenan a gafuru ne kuma halimu ne Allah mai gafara ne kuma mai haƙuri ne sai Allah ta karsa alha qaumun min qablikum sun asabahu biha kafirin yawan tambayoyi al'ummomi kafin ku surkawa annabawan su irin wannan tambayoyi korewa karshen al'amari suka waye gari sai ta da an kada Allah guda man aya kaza irin mutanen hud mutanen sali a guda man kada maka taguwa kaza irin tambayoyi na na korewa ake wa annabawa yace wasu jama'a al'ummomi sun wa annabawan su irin wannan tambayoyi kaman za su iya zama an kai annabin Allah ne ba da mana kaza misali isa sabakar da zumuwa ka sabakar da fala daga sama misali na sali maga taguwa ta fito daga nan on tambayoyi ne to kenan akwai wasu irin tambayoyi sun annaba irin tambayoyi kuma daga ba suka waye gari suka kafirce ma aya suka tambaya kuma an gwada musu amma suka kafirce ma wannan aya sai ku yi hankali da yawan tambaya
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام وانا annabi sallallahu alaihi wasallam ya isko wata al'ada ta haramta wasu nau'in dabbobi wanda wata ruwaya da ta bukata ta ruwaya da iya cewa na ga Amr bin Luhai iya rike da wani mai ake cewa karan shi ko iccen shi na wanda ci da amur bin ruhai ya ce shi ne horkon wanda man sai ba sawai ba wanda ya fara kirkira bid'a ko kirkira wata sa'iba ko bahira ce fara kuma shi ne horkon wanda ya kawo gumki ya sa cikin ka'aba shi farawa kawo mutanen ƙwarishawa gumki amur bin ruhai kuma za ce na gan shi a wuta da gumki shi shi fara kawo sunanta kawo gumki a Ka'aba da wannan dabbobi kaza haramci kaza facinta kaza duk shi kirkira wani mugu ne wani mugu shugaba da Makka to irin dabbobin har ya zamanto abin an san da su a wancan zamanin to Allah ke magana cewa wannan domin kuma a wancan zamanin ƙwarin shawa suka yi tsammanin maganar bahira sa'iba wasil ham suka yi tsammanin aƙida abu ne wanda Allah ne ya haramta addinin Allah ne haka suke da aƙidar wannan dabbobi kamar haramci ne daga Allah subhanahu wataala suna da wannan abun a cikin kawunan su shine Allah ke turewa ma ja'ala Allah min bahiratin wa Allah bai sanya ba wata dabba bahira da kuke sa bahira an ce dabba wadda ta dabba idan dabba ka ta yi ciki daya biyu uku hudu a na biyar ya tsaya a diba idan ta ahi namiji sai a yanka maza su ci mata ba sa ci shi kenan ta tsira amma idan ta ayi mace shi kenan sai a cire kunnanta ba a hawanta ba a shan nunanta mutane sun tsaya wani ta ta bar ta duk da wannan ibarakin kamar ibu sun ce sun ce magabata sukan samu sabanin fasar in wannan nau'in dabbobi a wace ce wasila sa'iba sa'iba suna fasar cewa dabbar da ta yi ciki goma duka maza zungur ta yi dabba da goma ita wannan dabba ita yanzu kenan ta tsira ba a hawanta ba a duk wani abu kushin wanta ma kun ta kuma ta kuma ka wannan daga cikin tafsir ake masa'iba ko ko cewa a mutum ya ce bai lahiya in na samu lahiya wannan dabba ta zan bar ta kullum gumaka ba mai taba ta ko idan wani ya dawo daga bulaguru lahiya lau wannan dabba ta zamanto kenan ba mai taba ta daga cikin tafsir sa'iba wasila idan dabba ta ahi mace farkon ciki kuma ta sake aihon mace san dabba ita ma ya abarta ita ma ba ka ta zama ta gumaka ba a taba ta ba a hawanta ba wani aiki da kuma shikenan ita ce wasila ham sa mu ce bijimi idan bijimi sa ko raƙumi idan ya barbara dabba aka samu ciki goma ta hanyar shi shi ma ya ce ya tsira mana ya kai da kai ba mai taba shi yanwa a takaice waɗannan dabbobi duk da tafsirin kan saba wanda suke ɗoka addinin Allah ne har mata irin wannan dabbobi ba a cin su ba a shan nonon su sun zama na hidima na namun gumaka ne to ba Allah ba ne bai shar'anta kirkire ne irin shi ake bid'a bayan shirka da suke da Allah kuma aka kirkire wani abu cikin addini aka sa cikin addinin Allah ya zama to addini a wancan zamani kenan kirkire ne a cikin addinin Allah kenan bid'a ce ta wancan zamani wannan dabbobi Allah ba shi bai shar'anta su ba shi sa su ba yace walakin walakin alladhina kafaru yaftarun ala allahi alkadiba kaji amma kenan ba Allah bai sanya wa'annan dabbobi na bahira ko sa'iba ko wasila ko ham yace walakin walakin alladhina kafaru amma wa'anda suka kafirce da Allah yaftaruna ala allahi alkadiba suna kirkiran ƙarya su dangana ma Allah suka dangana ma Allah kaman wa'annan dabbobi Allah ne ya haramta cikin addinin Allah ne alhali ƙarya ce kirkire ne na ɗan garin a wannan zamani ya ce wa a kasarar humla aƙilun su da mahi yawan da mace mahi yawansu ba su da hankali mahaukata ne Allah ce wa'i za ƙila lahum wa'i za ƙila lahum ta'alau ila ma anzala Allah wa ila rasuli qalu وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم ف... إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون نعم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ta mutane kullum ɗabi'a guda ce ta mutane yace idan aka ce musu ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul ku zo ku yi aiki da abin da Allah ya sabkar ku zo zuwa ga manzon da Allah ya aiko kiran ku yi aiki da abin da Allah ya sabkar ku zo zuwa ga manzon shi kenan aiki da kitabu suna ci an zumta qur'ani da sunna ina nan ake kira kiran sunna a yau babu wata manuwa illa kiran al'umma su halka su koma zuwa ga ƙur'ani da sunna ‘yan uwa wannan aya ta biyo bayan me? ta biyo bayan wata al'ada ƙirƙire na jahiliya da aka ƙirƙira aka sa cikin addini ya zamanto addinin Allah a kan a wajen mutane shi ne Allah ke ba da labarin ga ha abin da ke haka idan aka musu kira zuwa ga abin da Allah ya saukar zuwa ga manzo na Allah ya sabanin al'ada da aka isko to hadarin mutanen ga amsa da suke badawa yace qalu hasbuna ma wajadna alai aba'an zakta mu abinda muka isko uwayenmu na yi ya ishe mu ya wadace mu ba ruwanmu da nasu yan uwa da sun wannan masu kira kujuwa kira ne aka yi zuwa ga Allah zuwa ga manzo na Allah amma su jawabinsu abinda suka isko uwayensu da kakanninsu ya ishe su hakan ba ruwansu da na Allah da na manzon Allah in wajen Allah wani aya yau idan ka ɗauko ka aiki ka ɗaukanta wani aya ka ce wa mutum ya zo ga ƙur'ani ga sunna dan Allah ya ce a haka muka gada uwaye da kakannu dala me bambancin shi da wa'annan akwai bambanci ko ɗaya ba bambanci haka ɗan gargajiya ɗaya ce da na da nan sai gargajiya su ba ruwansu a ce Allah ce a ana kira Allah ce idan ka ce wa'in zaƙi nan ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul ku zo zuwa ga abin da Allah ya sabkar kiran naka musu ba ga wani ba zuwa ga abin da Allah ya sabkar ga Qur'ani zuwa ga manzon da ya ko aiko ga sunna idan ka musu wannan kira ga irin amsar wa'incan ka haure na farko qalu hasbuna ma wajadna alai abana abinda muka samu uwaye muna yi ya ishe mu kenan babu aya babu hadisi sai haka aka gada kuwa malam wani malam wani uwaye da sanu haka muka gada kun zo kun ce ba haka ba haka nan maka kai mamaki idan wani dan gargajiya ya ma irin wannan raddin tsohon raddi ne da ake wa masu kira zuwa ga Allah ga manzon Allah eh cewa haka muka gada uwaye daga ganu domin kowace al'umma tana karrama tana girmama uwayenta da kakannin hatta fir'auna ma ya alfa uwa daga ganu kenan magana hujja ce ta mara hujja dogara da uwa da kakannu hujja ce ta mara imani mai imani bai ci wannan la hali ne na marasa imani hujja da uwaye da kakannu Allah ce awalau kana aba'uhum la alimun shan wala tadun shin za ku bi uwayen naku da kakanninku ko da su ba su san ba abin da ake kira ake kira mu da ba ta sani ba su da sani jahilai ne ba sa kan shari'a haka nan ma za ku bi su haka muka gada uwa da kanu sai a bi su kurin uwa da kakannu amma kan nan kwarai akwai zargi ga mutumin da za a kiyawa gwa ne wai ko su a can kwarai shawa yanda wallahi a yau kake karama uwa da kakannin a ce malam malam wani dai bar hanya su ma a wancan zamanin haka suke da ida irin wa'annan uwa nasu su abdu mutallib su waye suna ga manya ne su suke hodi aji abin suka hodi shine addini a zo a ce ba kan gaskiya ba suke shine abu mai girma a wajen kin kowa ina girma uwa shi zakannin shi na kenan wannan kira ne Allah ke ya karantar da mu ga halin wa'ancan in aka ku zo ga Allah gaba ya ce uwaye mu da ganin sai ya ishe mu abin da muka so abin da muka suna ya ishe mu to Allah ke nan kira nan zargi ne shi yanzu za ku bi uwaye naku da kakanninku ko da su ba su san komi ba kun ba sa kan shirya haka ne mai magana kayan su uwan ba su an masani ba san ba addinin Allah sun doka wannan abin addini ne suka yi tai asalin shi kaza kana ɗan wayo idan ɗauko gargajiya abinda nau'in wa bid'a akwai ta kashe kan 500 riba ko wata 500 to misalin tsohon da ya wuce kakanka to ce kan 200 sai shi da ya tashi ma aka ahe shi cikin wannan bid'a ya tashi ita ya sani kuma yake ɗauka addinin Allah ne haka ya girma yake yi kada shi a wurin shi tsakanin da Allah iyaye ne a wajen shi addinin Allah ne amma yanzu sai aka sa'a cikin jikoki ɗaya wani ya zo sai ya fita, baba wannan abin da kuke yi wa a can ka koma can harkon tushe manzon da Allah ya yako a littafin da Allah ya ko babu wannan abin duk da shaka ya ga ana yi to shine yake ya ce a to he he gardama dan shi haka ya ga ana yi me bai da masaniya shi ɗaukar addini ne to balle magana ɗan shi to shi nan shi ana kimin zargi shin za ku bi uwayen naku ko da su bu san komai ba haka da musani bane ba su a wajen su shi ne addinin Allah to yanzu an zo an gaya mu sani ya zo yanzu ilimi ya zo daga Allah ga littafi ya zo ka suna ta zo kenan wancan abin da ka ɗauka addini ne ba Allah bai shar'anta yace za ku bi uwayen naku a walau kana aba'uhum la ya'lamu shay'an la tadun cikin zaku uwayen naku ko da ba san komi ba ba sa kan shari'a na akwai inkari sabin kari ne na kiran bai dace ba ku yi da'a ga uwar kanu ku ce ku lamarin uwayen ku ya wadace ku abin da wasu suna ya ishe ku bai dace ku haka ba dan ba sa kan shari'a tabbas ci gaba sai kuma Allah yake kira yanzu ne nan in wa za mu gano muhimmancin mai imani jibril aka maka kira in waye kiraye ka ba ra'ayin shi ba wani ba yace ba ka zo kai aiki da alqur'ani kai aiki da sunan manzon Allah me a cikin shi me a cikin me kamun shi me kamun shi me na shi wannan ci zaka gane kenan a yau zalunci da shan fa'intar ahlus sunna me layin ahlus sunna kurin kira da suke zuwa a zo a yi aiki da alƙur'ani alƙur'ani da yake hannun kowa da yake gidan kowa ba na ta daban ba me sabo nasu da a yi aiki da ƙwari ba kira ne ake zuwa ga abin da Allah saukar na alƙur'ani kuma wa ila rasul ku yi aiki da sunna ta manzon Allah shi ne kira an wani sunna duk wanda yawa wani ƙari kurin makare shi ne ɗan sharri ne ko ɗan makace ɓatanci ne kuma zai koma ga Allah Allah ya bai sakamako biyu ga sakamakon cutar da addinin Allah kawa mutane makirci kasanta ne gaskiya kuma kawa wasu sharri haka ne gargajiya masu ɓata sunna dan ba wata hujja ta bata su me a cikin nasu laifin su kiran zuwa ga qur'ani shi lai ba ci ba zo ga littafi ta baban mu ko malamin mu wane ko gumu ko wane ko irin ta za ku bi a qur'ani da sunna ba wanda aka yi kira ku zo ku bi ko karama a dama kida ahli sunna ba magana ba magana cewa ka zo aqida galgajiya ko mabiyan wasu shehunai kullum abin da ake cusa mutum aka kurin ka girmama malam gurin girman malaman matsayinsu karrama su musu hidima su hatta kai su yau dan ana ga zargi ni ta ga a filin karara suna ba su matsayin Allah na halittawa na halittawa halitta komi sun kai su matsayin Allah a yau abin da na hada da abin kaman a wurin waje aka yi wani na sunna yau aka wa gari yau a cikin su almajiran su mabiyan su masu hanyar da suke kanta suna furta a baka abin da bai bayuwa a talabijin a bidiyo a audio irin suna ambata ma waɗannan malamai matsayin Allah kai ne mai halittawa kai ne mai halittawa ina samu kai gabani kaza da ai ana kira ko bari suna ga ana musu shari ne wasu sai musu ƙarya ne shari ne na ahlus sunna yau da ya bayyana hili ga bidiyo ga audio suna haɗi da bakan su suna ba wasu malamai matsayin Allah subhanahu wataala abin da mun shi ake kashe aka ce ko bari zaka kai ga can to yau ya bayyana a hili karara yan wani shi ne wallahi ba mu da wani abu duk kira suna da ke a duniya haka yake kurin a kira mutum ne domin a kira ahlu suna babu wani malami a duniya wasu aka su suka shahara a ce su irin su ibn taymiya ko ibn qayyim su a ce ana a ce su gumi ko a kira ahlu suna ko ibn taymiya ko ibn qayyim ko su gumi ba mu da aqida idan suka saba ma aya ko hadisi mu bi su ana musu da'a ne inda ya dace domin kuma aqidan mu muna da aqida suna kuskure ibn taymiyyah ne yana yin kuskure haka ibn qayyim haka gumi suna kuskure amma kuskure Allah gafarta musu kuma sun yi kira ba a musu da'a kan kuskure wani shi kira dukkan makamata da kware haka na aqidar an suna daban take ta yan dariƙa a dariƙa ne kake kurin shehu yace kun shi kenan hauri ba ta shehu ya ƙarya bai kuskure abin da ya kurin shine magana kurin kai ne ba gane ba to a sunna babu wannan babu wani a duniya malaman sunna a za a ce wani in yi magana kurin haka ce ga aya kada kallon aya kada kallon hadisi ya yi hukunci ta ɓana aya ka ce ai malam hudi a sunna ba mu wani hurin ba mai hurumin ya aga aya karara hadisi karara a ce ga wani ya ce anan bai magana shine shine ina sunna ba magana bin wani idoriye kowa ya ana bin shi kalkashin inda bai saba wa kitabu sunna ba inda ya saba za mu nasiya in ya dare in bai rai ya Allah Allah ka hauta mishi abu abin da yake shine gaskiya kuma dukkan magabata sun yi irin wannan kira sun wadi suna yi kuto sun suna daidai sun ce mutane miji kaman kowa muna daidai muna kuskure in kuka mun yi kuskure ku bar maganar ku yi aiki da abin da ta fata Allah ta mu Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani alaikum anfusakum la durrukum man dalla zata daito ya ku masu imani ku iya da kanku an sai ba shi ta wa iyaka ku iya da kanku ku kula da kawunanku batan mai tsata bai cutar da ku izhata daitu an ku kun shirya wannan aya kaga za ta karantar da kai kinan kowa kowa ta kanshi kinan ba zama mata yi ba shine Abubakar Sadiq wataran ya zo ya hawo minbari akan wannan aya masu mata wata fa'inta sabanin yadda take ya ya hawo minbari yake ce musu ina ga ruwayan nan ya kawo ta ta Abubakar Siddiq wanda yake cewa innan nas yake cewa ayyuhan nas innakum taqra'una hadhihi al-aya ya ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum la tukum man zata daytum wa innakum tad'una ala ghayri mawdi'iha wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul وإن إيه وإن النبي يقول إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغ ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل أن يعمهم بقلب wannan ruwaya na kasa imam Ahmad kuma ruwa ta inganta Abu Siddiq ya zo ya ho minbari ya godiya ga Allah ya yaba Allah yake ce ya ku mutane kuna karanta wannan aya ta ya ku masu imani ku iya da kawunan ku bai cutar da ku batan mai bata idan ku kun shirya yace kuna ɗora wannan aya ba wurin ta ba kenan ku kada ku ce kenan ba sai an yi wa'azi kowa iya da kanshi yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iya cewa iya cewa mutane idan mutane suka ga wata banna suka ki canza ta suka ki hana ta to ya kusa Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wata ukuba ta gama kowa da kowa da mai yin da wanda baya yi kenan wannan ayan wa menene alaikum anfusakum yau daga cikin abin da yake kanka idan banna ta bayyana a gari ko a ƙasa ku da ku gano ku yi kokarin abin da cikin ku na magana umarni na magana hani na waɗi in mi iko ne ka hana da ƙarfinka baka iya ku yi wa'azi kirin bayan kun yi abin da Allah ya ɗora muku ne na hanawa in ka iya hanawa da ƙarfi in ba iya na wa'azi ne kun yi wa'azi kenan kun yi abin da yake wajibi kan kenan a wannan hali ne batan mai bata bai cutar da ku eh shi ne zaka dato na shirya nan kun yi aiki da umarnin na Allah kun yi kokarin halawa kun waɗi kun yi nasiha sai aka ki ɗauka aka ci wannan shine a nan Allah ce tubatan mai bata bai cutar da ku ko da azaba ta zo shi za ta shafa hukunci kenan wannan shine maganar kenan bai cutar da ku bata in kun shari'a kurin mana cikin shari'a kenan ku hudi amma kun kyale ana yi a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam iya bayanin iya bada misalin mai banna da wanda baya yi iya kallo bai hanawa ya ka misalin mutane ne ya ce suke da jirgin ruwa da sama da ƙasa beni mai beni wasu rabon sama ne nasu wasu kuma ƙasa nasu he an sama sai suka ji 'yan ƙasa suna sarar jirgin ruwa suna sarar dak dak dak sai suka leko sai suka ga 'yan ƙasa suna sara wannan jirgi na ruwa kai laye laye laye a a da mun ga muna damun ku wajen zuwa muna ɗauko ruwa a wajen ku ce muke so mu yi rami don mu sha ruwan mu da kanmu ba mun je wajen ku ba to kaga duk mai hankali ya san idan jirgin ruwa kwale-kwale ko girman jirgi na ruwa idan ya tille to nutsewa zai duk mai hankali ya san da idan jirgin ruwa ko karami ko babba in dai ya samu tulla to ya gama yawo kasa zai haka nan anan sai manzo Allah ke cewa sarrafa mai yake cewa misalin wannan mutane da mai umarni da kyakkyawa da- da wanda kai da wanda yake banna da wanda baya yi haka wannan mutane guda biyu ne ya ce a nan idan yan sama suka ce a mun gidan mu daban tun a sama muke kayan ku ne hankin ku ne tun na ne ko saka hanku har ya ce a nan da yan ƙasa in suka halaka yan sama sun tsira jirgin yi nutse ya ya bada sama har a nan kowa zai dulmiya ya ce amma idan yan sama suka yi magana suka hana yan ƙasa wannan aiki mugun aiki sai kowa ya tsira su su tsira su masu tsira to kenan ce haka ita ma ɓanna take a gari kai dan kai ba ka yi ba ruwanka idan wata kuwa to garin Allah ka sa alloba an ce banda gidan mala Allah ka sa alloba kenan dan haka mutum kai ce aga ba wacce yanci na ne eh yanci na duwa ta ce ina da yanci a a ko me da yanci daga daga daga jami'ar jaraba a gari ba a ce yanci ka ce yanci a yanci duwa ta ce yanci na ne ba zai nan yin zina wannan zai kaza a a ba yanci gaba zaka jami'ar jaraba eh ba a bari a nan eh lalle ka su sun jirgi ka ga yan kasa ai nasu ne kuma nasu ne ko nasu jirgin su ne bangaren su ne sun suka wasa nasu suka wasa amma an- an muka bari suka wasa nasu ne yan bai su wasa dan jirgin su ne bai su wasa ai mun san in suka wasa za ta kai mu daga duka mahallar gaba daya to haka yan wabanna take cikin al'umma matuƙa za ga banna a kyale to wani abin yanzu kinan a yi ƙoƙarin hana iyakar hanawa a yi ƙoƙarin hana banna a gari in kuwa ba hana ta ba akwai abin zai zo ya gama kowa ko da mai imanin zai samu na abin sha amma shi can kiyama Allah ya raba eh Allah ya kawo ta annoba gari har kowa har mai imanin sai dai daga baya ta an ji lahira kuma Allah ka mai kuba kai ka ta ta kai ka amma kai ma baka baka baka wuta ciki in Allah ya kawo shi ruwa bai sai ba Allah ya kawo shi wani bala'i zuwa gari wata wata annoba da epidemic iri iri yin wata zo an ce ba wani tare da haka nan ban gari kuma banna hana ta ake matuƙa za a iya to nan nake a takaice da kenan Allah ya yi magana ya kuma ya yi wallazina amanu alaikum anfusakum ya ku masu imani ku iya da kawunan ku la yadurrukum man dalla idza tadaytum batan mai bata bai cutar da ku idan ku kun shirya nan kenan bayan kai kai anan kuma kai ma kai ta kanka kai yan iya yace ila Allah marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun domin zuwa ga Allah ga baki ɗayan kowa zai koma ga Allah eh nan kai naka faɗi ne Allah hisabi na hannun Allah zuwa ga Allah ne makomaku gaba ɗaya kuma Allah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah zai bai kowa labari sakamakon abin da kuka aikata a duniya kenan za a koma ga Allah Allah saka ma kowa irin aikin da ya a nan duniya haka ne saka damu Allah taimake mu da aiki na kwarai ci gaba يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به لا نشتري به ثمنا قليلا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين وإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين نعم ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين na'am dan wannan wannan ayoyi suna maganar wata mas'ala ta mu'amala a lokacin da mutum ke cikin bulaguro sai ka shiga wani hali kana ga dukkan alamu zaka cika zaka bar duniya kuma ga wani abu a hannunka ko na dukiya wanda kake so ka ba da amana ka yi wasiya ga abin da ya kamata a yi da su shi ne a nan wannan aya duk da akwai wasu asar da suka zo na tamimu dari da adi bin ada na wannan sahabbai an ba su wata ajiya sun ɓoye gaskiya ruwayoyin ƙwarai ruwaya tana da rauni iya kai da iya jiddar ba wata ruwaya wata tabbatar da wannan isa bangaren abin da ya inganta gaskiyar magana za mu ɗan fasar wannan aya a abin da take hukuntawa in ma wane ne ya fura za mu tsaya ba su wani gwana ba a ga abin da Allah ya tsara a wannan hali Allah ya kira ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani shahadatu bainakum idza hadara ahadakumul maut sunan wasiya shaida ko wasiya ta ɗayan da take da aka shar'anta tsakanin idan hadar hadakul mutu idan mutuwa ta zo ma ɗaya a cikin ku ajalin shi yayi nan an ta ajali yayi magana ya ya wasiya na ma'ana kusa da ajali eh idan hadar hadakul maut kinan mutuwa ta zo gab mutum ya ga dukkan alamu ba yi bizai zai mutum ya shiga wani hali ko da alama da kun gaskiya ya kusa da mutuwa sai wani halin kenan shi an yi mana kenan kusa da mutuwa shine za a zara da kuma mutu hin wasiya a lokacin zai wasiya zai wa itinani zawa adalin kunta suwa za wasiya mutum biyu kuma adalai hidi mutane guda biyu adalai minkum kenan daga cikinku musulmi sai ji mutum biyu daga cikin musulmi wanda ya amince da su sai ya musu wasiyar abinda zai yi magana kan imaduki wani abu ne da bai ke wasu ya kanshi an ce zawa adana minkum au akhara ne min ghairikum idan yakan yi a waye gari babu musulmi adala kuma shi ya ga alama dukkan alama mutuwa zai babu haka da ma sai a samu wasu guda biyu wanda ba musulmin ba rai alama za ta yi adalci su ma eh za ta alafi gaskiya sai samu wasu mutum guda a wakara ne min gairikum wasu mutane guda biyu daban za a samu wanda ba musulmi ba shine min gairikum in antum darabtum fil ard wani abun iya wakana ba gida ba cikin bamunka a inda kuka yi bulaguro a cikin ƙasa wannan kuna cikin bulaguro fa asabatukum musibatul maut sai kuna cikin bulaguro sai musiba kinan rashin lahiya ta mutuwa mu ce cutar ajali ta kama ku sai cutar ajali ta kama wani a cikin bulaguro ba a gida ba to wannan haka ya kamata ka samu mutum biyu adalai musulmi ga musulun babu kawa waɗanda suke ma kafiran ne guda biyu wasiya ta gaba haka nan dan wani akwai kwaya akwai muhimmancin wasiya cikin rayuwa ko kafirai ba ba haka nan ko gauri gama haka mutu ka bar rigima haka abin da ka mutane ka mutane hannunka to nan kenan ga yanda ya kamata a yi mutum biyu musulmi in babu kahuran guda biyu sai ta yi ta habisu na homa min ba da sala nan iya zawa wani magana tana zawa a inda aka samu shakka an zo sun kawo sako na wane ya ga abin da ya bari zaka za to wannan inda na ka ata ma'ana za ka kaddara in tabbatum in kun shakka kan abin suka kawo na sakon wani to ga abin da za ku yi ta habisu nauma min ba'd salah inda samu zargi sai a tsare su sai a kawo su a zo masallacin na ta ban sallah ana ban sallah al'asar abin da sunna kenan bayan sallah ta al'asar a zo da waɗannan mutane guda biyu fa kusmani billahi sai su rantsuwa da Allah yace inirtabatu ka gani kinan wannan maganar kawo su wurin shari'a sai rantsuwa inirtabatu ne sai in ana shakkar abin da suka zo da shi na wasiya kun gane ko inda ba mu yarda ba wane ya mutu misali mun san dan uwa misali suna ta da cikin tawaga ya ta yi da kuɗi miliyan misali 20 ko 10 sai ka zo kai mai kasa wace su Allah zai mu iya bai lahiya mun tsaya a mada ko a kunni bai la- misali bai lahiya ya ban wannan miliyan bin yace yace ko da ya mutu dai a kata gida ko kuma sun sare miliyan goma sai wuce ka haka ana akwai shakka tun da kace baka yi inda ma ya an hada ne a ce ko ta bace ne kace baka yi ce ga kudin da yake wajen shi wannan wannan miliyan biyu ai kaza kenan anan kaga akwai zargi na ƙarya ce ba miliyan biyu bane ba kina a irin wannan halin wanda ya ka sabon sai muka samu kokwantan abin da ya kawo ba gaskiya ba ne a shi ne za a zo da shi da wasu ka sabon a tsare su a gaban shari'a su yi rantsuwa bayan sallah da ce ba al'as muna hau- an gane ko ya ce wannan kuma ya ce a cikin rantsuwa za su yi rantsuwa la nashtari bihi samana abinda muka kawo muka faɗi shine wallahi ba za mu rantsuwa ta gaskiya ba dan neman abin duniya ba abu abin da muka rantsa gaskiya ne walau kana za qurba na'am eh muna cikin bayanin kenan a halin da za a kawo su gaban shari'a su yi rantsuwa in muka samu shakkar sakon da suka kawo ba haka bane shi ne in tabbatu kuma za su yi rantsuwa da na shi bihi sama nan walau kan za kurba ko da nan me magana iyayewa misali su kawo wani sako a ce misali a ba wani kaza muga abin da suka hudin misali an ba wani da yawa ko kaɗan ko mun mana ko da ko mun kusan mu da shi kinan ba mu yi ba wannan rantsuwa dan koma wani bangare ko da namu ne makusancin mu ne da mun faɗa abin da ke gaskiya ne wala na ka tamin shahadatallah kuma zai ce wala mun wani haka abin muka waɗi shi ne ba ba mu ɓoye komi ba na shaida ta Allah wace shaida gaskiyar shaida abin da muke tabbatar da haka ne abin Allah ce mai shi ne muka yi mun kawo muku gaskiyar magana inna idan laminal asimin mu kuma idan mun yarda idan har abin da muka zo muka yi bayani in har ba haka bane ba mun yarda mu masu laifi ne kenan Allah kam da laifin mu haka za ki rantsuwa a bayan la'asar a kenan masallaci ko rantsuwa wannan haka aka tsara rantsuwa ta wa'inda aka ba amana ko wata wasiya suka kawo ba a yarda ba da abin da suka kawo na wasiya za ka su yi rantsuwa da Allah abin su kawo haka ne kuma gaskiyar magana kenan sun yi dan Allah ne kuma sun yarda in hallai ba haka bane ba Allah ka masa laifi haka shi ke na yanzu sai mu amshi abin da suka kawo mu bar su da rantsuwarsu ya ce fa'in usira fa'in usira ala annan mustahaqa isman kai idan didona an kawo su sun rantsuwar daga baya sai muka samu wata firar cikakka muka samu wata hujja cikakka wannan abin ko da ƙarya ce kaga sun zo sun yi wani rantsuwa mai ƙari gaban mutane amma duk da haka he muka samu wata hujja cikakka akan cewa abinda suka wadi ƙarya ce istihaqqa itman sun kirkiri laifi laifi ne suka ɗauka kenan shaidar ƙarya ce suka yi misali iyayewa aboki ne ko jarrabo mu ji da ba ainihin faɗa wajen rabon kuɗi ko ku abin da ya bari he maga abin a hannun wani kamar da ya sama a madina sai aka samu abin da muka ga wannan ya he muka abin an samu abin mamacin a wajen wani kuma ya ce wani sai da mishi cikin wanda ka shaidar kaga da shi ne ko kaga na an gano da maganar wata shaida cikakka shine fa'il usira ala fa'il usira ala annu mustahaqqa isman in aka gano wannan wasu kai shaida sun yi shaida ta ƙarya kenan sun ɗauki laifi na ƙarya na rantsuwar ƙarya a nan Allah ce fa harani ya kuma ni maƙamahuma min allazi da stahaq min lazina ta haƙa alim auliyar nan kuma Allah ce sai a kawo wani abu ne tsari da Allah tsara abu na zamantakewa inda muka gano hujja ta kakka shi na tsokariya sai Allah ce kuma a nan sai a nemo fa'aharani sai a nemo su mutum guda biyu daban ya kuma makamin ma he su tsaya kan bacin waɗannan shaidu suka yi na ƙarya sai a samu cikin ɗan uwan mamaci jami'in da zai ta haƙa alim auliya ne waɗanda suka cancanci gadon mamacin kuma suke makusantan shi kenan sai su ƙasa mutum guda biyu cikin dangin wanda ya mutum he su zo su yi sake rantsuwa su kuma sun sun samu firaf cikakka hujja cikakka ta cewa wannan abin ƙarya ce su wanda suka yi sun sa da hujja su kuma sun so gaba alƙali wurin rantsuwa fa yuqsimani billahi su kuma za su yi rantsuwa ta biyu bayan wancan za su yi rantsuwa da Allah la shahadatuna ahaq min shahadatihima ce wallahi rantsuwan mu ta shi zama gaskiya wa'annan ƙarya mun shaida shaidawa ta gaskiya cewa wa ma'ata daina kuma wallahi abinda muka faɗi shine gaskiyar magana bin yi shi ciki ba mun samu cikakkar hujja inna idan laminar zalimin ko su ma ya kasiri da cewa an kuwa har abin da muka faɗi muka yi rantsuwa kan shi ba haka bane ba mun yarda muna daga cikin alzalimai kenan a kama da laifin zalunci haka za a yi yan uwa inda aka yi na hatar an gano abin mutum ne abu laburu ya shiga halin barin duniya iya da abin ya yi wata wasiya an ce da farko ya samu musulmi guda biyu an babu kafirin ma a nemo wannan kawurai idan suka kawo abun da ya bai wasiya gida ba matsala aka amsa in an tabbata abun abun haka ne ba wani shari'a ba rantsuwa ba komi shike hima amsa mu aji misali da mun san da mun san mun san da mun misali mun san da miliyan goma wuta sun kawo miliyan goma sai ga abin da wani bari me abin rigima shikenan idan abin suka kawo an da ba matsala komi ana magana da suka kawo ya yake ɗan shakka ba gaskiya bane ba to shine wa'annan suka kawo wannan sako sai a kawo su gaban shari'a su yi rantsuwa bayan sallah ta cewa abin da suka kawo shi ne gaskiyar abin da wane ya bari shi ne sai su sirin zuwa cewa haka da kuma sun yarda ɗan ba haka bane ba Allah kama sallai to amma daga baya sai wani rantsuwa sun zo sun irin wani rantsuwa a gaban shari'a sai muka samu wata hujja cikakka ta ƙayyace suke aka samu masarantar ƙarya to sai aka ce aka ba da dama ga dangin mamaci na kusa a samu tun biyu su ma a cikin fami mai kusa da mamaci a samu tun biyu mai kusa da shi sai su su ma su gaban alƙali gaban shari'a su ce wa'annan rantsuwa da su wani suka yi ƙarya suke ba su wada gaskiya ba ƙarya suka yi mu mun shaida gaskiyar magana abin su kawai ba haka bane ganda biki ciki kuma mun yarda in har ba haka bane ba muna cikin alzalimai kina kama kama mu da dalilin zalunci haka za su faɗi magadan mamaci bayan rantsuwa ta wancan wannan shi abin da Allah tsara sai Allah ce zalik yin wannan tsarin wannan hukumcin da Allah ya tsara yin haka adina an yi atu bi sharti ala wajayya shi yayi tsarin wannan abin da Allah ya tsara yin haka shi yayi kusa da mai shaida zai kawo shaida ta gaskiya da iya tsoron in ma ya ta ƙarya ba da za a bata adina ka kuna da tun da ya mutu tun da ka kawo dole a rada a idan mutum ya san in ka kawo ta aka samu ɗan zargi za ka kai rantsuwa bayan ka rantsuwa ma bakacin ka mutane za a komo magada su yi rantsuwa su amshi abin da aka bari in mutum ya san da haka zai kawo shaida a yanda take eh zalika adna an yatu bi sharti ala wajhiha wannan shine mai kusa da a kawo shaida a yanda take aw ya khafu an turadda aymanu ba da aymanu wasu yi tsoron ma sai rantsuwa za dan ma sai rantsuwa za ta tashi za zo a sake wata rantsuwa bayan tasu a tada sharar da aka yi da farko to kin an suka san da haka yin wannan abin yanzu zai sauke zai zai ta mutum da farko ma zai hudu gaskiya ko ya kawo abin da aka mishi in ya san rantsuwa kadai ba ta sa ka tsira kamar wanda an zu wanda zai rantsuwa ta ƙarya kan gona ita kawo mutane wa a wajen su dan tun da rantsuwa ya yi rantsuwa da ƙurani shikenan a ko a shan sun ci ba yarda dan ka rantsuwa ta ƙarya ka ci gonar gaba ka samu shaida da gaskiya ka ci kayan sai amsi can ka je in ma ka mutu ka mutu ne ta yashe musulunci yau ka je kayan rantsuwa ta gona ko a ta ya je ya laya ko to kan sha laye sai aka samu a cikin na kusa wani bai na hezo kuma da ce kawa ne ƙarya kake ga abu da abin da ka wani gona ba taka bace ta wani ce aka mace ka shaida to ba ba ruwan ka rantsi ka rantsuwa sai da rantsuwa ka can kai ka sani ka ka mutane ba ta ba ta shi ke tun da tun da ya rantsi shi ke wace banza a rantsuwa ba ta halitta maka haƙƙin mutane in dai an gano sai an shiga mutane kai can kai rantsuwa ka to nan ma kenan nan ma haka ne Allah ya ce yin haka zai sa a kawo shaida ta gaskiya ko mutum ya ji tsoron aw ya khafu an turar da aymanu ba da aymanihim ko mutane su ji mutane su ji tsoron mai da rantsuwa bayan ta sa sake wata Allah ce wattaqullah wasma'u masu imani ku ji tsoron Allah eh ku ji tsoron Allah ku yi gaskiya kuma ku shurara maganar da Allah ke muku eh ku shurara masu shurare masu jin hukuncin Allah wallahu la yahdi alqawmul fasiqin Allah bai shaida fasikai Allah bai shaida fasikai zuwa ga shiga aljanna ai wani lokaci yayi Allah taimake mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh